بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهزري لنا بهذا المحضر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بزفر حيو دي من أنا cikin wannan littafi mai albarka shi ma mai karama saboda ya faɗi karamomin shehu radiyallahu ta'ala anhu na shehunmu ɗan uwanmu cikin Allah shehunmu DCP ya kawo kisar shehin malami Muhammad Tahiru wanda ya nemi abu wajen shehu radiyallahu anhu shehu ya ma alkawari zai bashi to kila abun bai samu ba shehu radiyallahu ta'ala anhu har tafiya ta zo aka tafi ya zo kamarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya annabi duk abin da suka yi da shehu radiyallahu ta'ala anhu dan kwana kaɗan sai ga wasiƙa ta zo na samu saƙonka da abin da na samu saƙonka kuma ga abin da ka faɗa nan ga abin da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa shehu radiyallahu ta'ala anhu labarin wannan ma shehu ya ce na samu saƙonka to har ya gigice yana ta ku dubi ku dubi nisan madina da kaulaha to shi ma dan ya gigice ne amma lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam global ne ba wani zancen nisa duniya da lahira yanzu ko mutum yana karshen duniya in dai da sabi shikenan sai ka kamo shi a waya dan minti guda kaza ka to kai mu ma kenan duk muna wannan karamomi da abu bare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninsa da Shehu Ibrahim na kaulaka hali ma'al Mustafa, hali na tsakanina da manzon Allah, la akala yi ko hankali ba zai taɓa riskar wannan ba, a bari kawai. Amma ba wani abu da zan iya bayani wanda hankali zai iya gane tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam ko me yake faruwa. La akala yi ko. To, sai kissar haka shehu yake, radiyallahu ta'ala an tsakaninsa da malamai na duniya girmamawa ne da taimako. bare malaman da suke wuraren da akwai talauci ko akwai yunwa ko akwai yaki a wajen shehu ya taimake su kwarai da gaske malaman palestine palestinawan su kansu malaman afghanistan sannan wannan lokaci afghanistan take shan wuya saboda rasha ta shiga cikinta da yaki to shi yana daga cikin wanda ya taimaka wa mujahidai na afghanistan kwarai da gaske kuma suna tare da shi kwarai da gaske ya taimaka musu da abin da allah ya hore masa radiyallahu ta'ala an haka malaman jazair shi ya taimaka musu saboda faransa ta yi musu mulkin mallaka da abubuwa da yawa tarihi ne mai ɗimbin yawa gaskiya da gaskiya wa'yansu abubuwan mayan suke fitowa da document ɗinsu wa'yansu abubuwan ma yanzu suke fitowa yanzu abun mamaki wa'yansu manya a ƙasar nan tamu bayan an yi maulidin shehu sun rubuta wani abu a facebook ya daga abu cikin abin da suka faɗa gashi nan irin wannan abu da ake gaggaya wa shehu an mai da shehu kamar ba a halin sunnati ba shehu a halin sunnati ne gashi nan a jazair a tunis kai gashi nan a tunis wata jarida ta buga cewa a mai da shehu Allah don wannan jarida yan shirme ta buga wannan magana a tunis shehu radiyallahu ta'ala anhu a tambayi mutanen tunis waye boro rukayya shugaban ƙasarsu boro rukayya wanda ya ciyar da ƙasar gaba shi ya musu duk abin da har yau ƙasar take takama da shi waye shi tsakaninsa da shehu ga hotonsa nan tsakaninsa da shehu za ka san irin daraja da girmamawa suke tsakaninsa da shehu shi buru ƙayya ɗin da iyalinsa da komai in ka je haikal wani mai faɗar abubuwan ƙasashen laraba yadda yake girmama buru ƙayya ɗin nan sai kai mamaki shehu rabiyallah an tare suke kuma akwai jaridar tunis din da ta buga sai kwanan nan ma wannan ya fito yanzu masu rubuce rubuce cikin shehu maliban ga sun yi magana wannan ba ta buga ta hirar da ta yi da shehu a tunis din na wannan shekara da yanda ta faɗi yanda shehu yake da yanda in dai a ce musulunci yana da irin shehu ma ya ishe shi alfahari ya ishe shi alfahari yanda tura ta faɗa saukarsa iyakot da turawan da kawaja masu halin turawan da su ba sa ganin kowa da daraja in dai ba yana turanci faransanci su a wancan lokaci su suke mai hidima radiyallahu ta'ala anhu da yanda yake da irin tambayoyin da suka yi masa duk alhamdulillah mun samu wannan alhamdulillah mun samu wannan to dan wani kucaki a yanzu da bai san shehu ba kawai labarin sa ya ji bai taba ganin sa ba ma wani hoton sa bai taba kawai dan ya faɗi wani abu ka kula da wannan duk irin wannan document da ake da shi yana daga cikin limamin masallacin waje a Kano Nasir Muhammad Nasiru Allah ya ƙara man lafiya yana da rai har yau Allah ya ƙara man lafiya ya ja da kwanansa malami ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gada tarayyarsa da shehu radiyallahu an ya ce idan shehu ya zo zai tafi maka sarkin Kano Sunusi yake hadawa da shi cewa shi ma ya shiga cikin kadiman shehu yawa shehu hidima radiyallahu ta'ala to akwai lokacin da muka je akwai fahimta mai girma da soyayya ta Allah tsakaninsa da sai da Aisha radiyallahu ta'ala na ya shehu to akwai lokacin da muka je gidansa to ya faɗi wata karama karaman ma kuma ta shafe mu ta shafe ni ni da nake magana sai da ta ce a karanta mad diwani sai na karanto ma diya'un min al-hadil bariyati mustafa khiyarihim iz anna rabbi qad istafa na dingayi na dingayi yana Allahu akbar Allahu akbar har na ƙare sai ce alhamdulillah to sai ka rubuta mu yace shekarar da aka yi wannan Shehu radiyallahu anhu yana karanta ta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ni da Barhama Jo muna rubutawa ya ce sanda Shehu tana hannuna a wannan lokaci ina rubuta sai takarda ta ta ƙare sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai shehu ya juyo ya ce min za ta zo ma cikakkiyarta za ta zo ma cikakkiyarta ice tun wannan lokaci nake ta nemanta Allah bai sa ta zo min cikakkiyarta ta ba sai gashi yanzu ka zo karanta mu mun gode Allah ko wannan bishara ce babba za ta zo ma cikakkiyarta amma shehu bai ce waye zai zo ma da ita ko amma dai za ta zo ma cikakkiyarta to mun gode Allah da ni na je da ita cikakkiyarta ta sai ce sai ka rubuta sai na ce a ai tana cikin diwanin sayar da kalbi sai ce ba ta ciki na bincike sayar da kalbi gaba ɗaya ba ta ciki na ce wallahi tana ciki daga ita sai na gaggaya masa sai sifari sai abu sai ce to ai abin mamaki ina da sayar da kalbi na ce to tana ciki yanzu in ka duba tsakanin kaza da za ka ganta to to shikenan kuma irin sahabban shehu in suka ji diwani kuma shikenan sai zamanin ya juya musu sai zamanin shehu ya dawo musu sabo kau sai ya ci gaba da faɗar abubuwan da ya gani wajen shehu radiyallahu anhu ya ce yana daga karamar da ya gani wata hajji da suka yi da shehu radiyallahu ta'ala anhu ce nan da nan shehu duk kuɗin da yake hannunsa da kuɗin waɗanda suke hannunsa shehu diya rabar diya rabar ya zama ba a biya kudin otal ba sannan kuma gashi za a yi awo shehu ya sai littattafai ba adadi gashi za a yi awo ga kuma zaman otal bai kare ba zaman maka bai kare ba sai na gaya ba a gaba kalla da shi kudi fa babu a hannun ga awo ga zaman ma bai kare ba kudin daki dima biya ba sai shehu radiyallahu anhu ya ce masa ka tafi wajen alhaji abdul yasari na shehu sani kafin ga mai buga littattafai akwai shehu dan jinjiri shi ma na shehu atiku radiyallahu anhu masu buga kayan faila alhaji abdul yasari za a ga diwani akwai bugun shehu dan jinjiri akwai bugun alhaji abdul yasari to yace ka tafi wajen alhaji abdul yasari ka tafi wajen shehu gibri maka je ka ce ina ina son kuɗi ba ni da kuɗi ka tafi wajen yace na zo wajen alhaji abdul na ce shehu ya aiko ni yana son kuɗi ka bashi ya ce ya ebo kuɗi mai yawa na saudiya ya bani ya ce gashi ka kai wa shehu yace na zo wajen shehu jibrima na gaya masa shehu ya ce ka bashi kuɗi bashi da kuɗi yace ya ebo ya yi magana famfaman a wannan lokaci amma ban rike ba ya ce ebo kuɗi mai yawa ya bani yace ya kawo yace na zo na ka shehu ina mun nan mun samu kuɗi sai ga malaman afghanistan ƙungiyarsu sun zo gaida shehu radiyallahu ta'ala sai shehu ce min nasiru na ce na ce raba musu kuɗin nan da yake hannunka ce ni dai haka bayan da zan yi ce haka na rabe wa malaman nan kuɗin nan da yake hannuna ga baki da ce sai na nuna wa shehu na yi fushi na koma waje ɗaya ne shiru kan malamai suka tafi shehu ya ce nasiru ya ni dai ne shiru ce to nan shehu ya nuna min wani irin tasarrufi ya nuna min karama ni ya sa ne wannan tasarrufin to irin wayannan abubuwa yanzu mutane ba imani kansu yana duwa amma nasir muhammad nasir yana nan da ransa da komai idan mutum ya je ya karasa masa labarin kisa ya ce ne tasarrufi sai da ya zamanto duk kuɗin da za mu yi amfani da shi duk kuɗin da za a biya awo ko me yana hannuna yana hannuna shi ya ce ya isa na ce ya isa shi ya ce shanye ruwa ragowar ruwa shanye ce sai na shanye ragowar ruwa ce sai na ce shehu ni ma ba ni wannan tasarrufin sai shehu radiyallahu anhu ya ce zai zo ma insha Allah zai zo ma yace mun dawo mun dawo kenan to wannan cewa mun dawo ba daɗewa kenan ina ta yadda shehu zai zo ya samu wannan abu har ya zamanto sai dai labarin cewa shehu an fita da shi landa na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai to sai aka ce ai shehu ya ce ai duk girman rasuwan nan da waye ta dame su amma wannan wannan abu da aka ce shehu ya ce zai ba ni shi da ya dame ce to na je na gaya wa shehu abdullahi na gaya maryam da labari na ce to shehu ya ce zai bani to gashi bai bani ba sai ka san shi abdullahi ce ah to kai wai ne kake nema ne ba ya ce ka shanye ruwan ba yace a ya ce ai shikenan ai ya baka to kowa ku ya ganshi ya ganshi a cikin rufin asirinsa da imaninsa da soyayyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da komai wannan tasarrufi ne ya fi wannan to shehu radiyallahu anhu yana da to wannan kasida ziya'u min alhadil bariya ta daga cikin karshe karshe Muhammad Abdullahi Udusairi ya kawo dalilai da komai cewa sifari kuma Shehu Lamin ma ya gaya mana cewa sifari ita ce karshen karshen kasida da Shehu radiyallahu anhu ya karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan an yi ta Shehu Atiku ya buga ta rubutun hannun shehu ma'ala ashiru shu'aibu liman Allah ya ƙara masa rahama rubutun hannunsa ne shehu ya yi ta hijiran manzo Allah dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya hijira wannan kuma mila kalanda 1971 kenan shehu ya yi wannan kasida ziya'u min alhadil bariyati Mustapha su ne kusan karshe-karshe don wannan shekarar ma zuwa 1972 to shine dai karshen hajjin shehu radiyallahu anhu kuma mala ashir ya rubuta su ne waɗanda aka karanta gaban shehu bayan ya gama majalasi ranar juma'a kofar sarki kofar kudu ta kano bayan shehu ya gama majalasi na wannan shekara zuwan da ya kano na wannan shekara to kuma su shehu ya sa a karanta su ga su diya min alhajil bariyati da ra'aitu sana alhashimi talazzuzi da qazaliya qabil hubbi kidiman mata qaza to haka shehu ya yi su duk gaba gida mun gode Allah to wannan kenan kissar ya min alhadil bariyati wanda aka a wannan lokaci sai kissar shehu nasiru ma nasir liman na waje Allah ya kara masa lafiya to mun gode Allah to sai me shehu me ya ci gaba da faɗa karamomin shehu ya ce a ƙasar faransa ma akwai wani ɗan gari suka roƙe alfarma wajen barhama suka ce da shehi ya shehu mun maka gayyata domin muna san taimako barhama sheki ruwanmu na rijiya duka babu kyau kan wata na da yawa ciki barhama kai addu'a ya zamo ruwan daɗi kamar tamkar irin na garinka ya barhama Shehi ya ce na yarda ba wani jinkiri daga yau kusan mai daɗi faɗar barha daga yau kusan mai kyau faɗar barhama ba a tashi ma a wajen ba sai duka sai dukkan gari yassar ruwan daɗi faɗan barhama ga wata karama ya ce a ƙasar faransai a ƙasar faransa wai ita faransa eh, dama haka suka rarraba eh, du- eh, duniya faransa takabci nata ingila takabci nata eh, portugal takabci nata kowanne bare mu afirka bare mu afirka dama gurasa aka mai da mu kowace ta ci ci yanda za ta iya to ita ingila tana da ɗan hankali duk ƙasashen da suke da arziki da ɗan yalwa su ta ɗiba nigeria gambia eh, nigeria gambia da irin su- ghana masu dai ɗan arziki ita kwa faransa ko ma dai tsiya ce dai sakafta duk a farkon karatu mun yi maga- a farkon magana faila duk mun yi maganar yadda dun- suka eh, mai da abu to sai ya zama duk kasashen da suke karkashin mulkin faransa kafin su sami yancin kai sunansu faransai yanzu nijar ɗin nan ƙasar faransa ake ce mata faransai Eh, har eh, mu ku- duk wanda kuma suka karkashin mulkin ingila sunansu ingilishi mu yanzu nan nigeria sunanmu ingilishi har ya zama aka mai da abin karin magana idan mutum zai faɗi gaskiya ko mai ɗacinta sai ce ni faransa ne ba kumbiya kumbiya ni faransai ne shi kuma Ingil- ingili sai ce a to ni ingilishi ne fa akwai siyasa dai a faɗi maganar da za ta gyara gari ba wata za ta ɓata gari ba wai tsakanin faransai da ingila ka san shi ɗan faransa ba wani ɓoye ɓoye shi in kashe kama zai zai kashe ba wani ɓoye ingila ne dai za a ba a ɗan hankula za a yi a siya to wat a ƙasar faransai senegal ɗin ma sunanta ƙasar faransai mali ƙasar faransa duk dai ƙasar da take magana da faransa sunanta faransai duk ƙasar da take magana da ingilishi sunanta ƙasar ingilishi to a ƙasar faransai ma'ana a wata ƙasa da take magana da magana faransa nijar kenan akwai wani ɗan gari akwai wani ɗan ɗan gari ɗan gari ne babba amma ne ƙauye ne bai kai ma lokal gamme ba ban san yanzu ba akwai wani ɗan gari a ƙasa fa- sunansa tasawa tasawa sunan garin kenan suka roƙi alfarma wajen barhama suka ce da shehi ya shehu mun maka gayyata domin muna son taimako barhama Allahu alam su suka yi wa shehu gayyata amma dai yadda suka tsofaffi suka gaya mana cewa shehu ya fito daga yamai a wannan lokacin daga yamai in za a zo maraɗi tafiya kwana biyu ake wannan tafiya yanzu da ake share ta yan awoyi tafiya kwana biyu ake kuma babban mota ake hawa Mo- mo- eh, motar katako to tafiya kwana biyu ake to shehu radiyallahu anhu ya zo wannan gari na tasawa dare yayi to shehu ya nema a kwana a nan to ake suka yi wa shehu masauki eh, sahabban shehu ne saboda tana ƙarƙashin doso da ka fito daga doso to za ka zo ka tarar da wannan tasawa din Eh, almajiran shehu abubakar cota ne da shehu nai dai duk gaba ki da su ma suna da abu mun fito daga yamai din mu ma da sai da radiyallahu ta'ala anha 94 muka zo ikon Allah Allah ya kawo mu daidai ta sa mun fito dosan mun zo wannan wa- dare yayi ita ma sai da ta ce ba za ta wallahi ba ta ma san an yi wannan ba amma magariba ta shige har isha ma ta shige sai da ta ce in dai da almajiran shehu a garin nan ita ba ta shige ba a nan za ta kwana to shikenan aka tare aka tare dan babu dan babu wannan irin babur nasu kai ina ka san inda ake la ilaha illallah ko almajiran shehu ce a shi ba tijani ne alhamdulillah ce to ga ai shehu ta ce akwai almajiran shehu ibrahim a nan garin ita ba ta shige ba a ta kwana ishe to ku tsaya zan je in gaya wa shejin mu to ya je ya gaya shehu sai ga tsofaffi tuko tuko sun zo maraba sayida maraba sayida suka kai sai da masauki daga nan aka zo aka gyara masauki aka sauke sai da a ɗaki aka shimfiɗu aka mu kuma duk aka sauke mu wani waje kamar gareji to sannan suka je suka gaggaya mutanen gari sannan tsofaffi aka zo aka taru suka gaisa da sai da aka kawo abinci da abin sha duk ga baki ɗaya shikenan suka ce to a kwana lafiya yanzu sai da safe za su a gaya mutan gari duk gaba ɗaya sannan a zo a yi ban kwana da saida to da dare ya yi lokacin kwanciya ya sai da ita kaɗai a ɗaki amma wannan shimfiɗu duk a bakin kofar ɗakin da take to kuma ka san wajen zafi ne ba wai sanyi ba to mu kuma muna can kaman gareji na gaba za a bar sai da ita kaɗai a nan ɗaki ba ka ko da dare za ta nemi wani abu sai na zo inda aka shimfiɗa tabamin inda aka ajiye kujeru akwai doguwar kujera ma kofar ɗakin to sai na kwanta kan wannan doguwar kujera to kuma an yi wani abu bacci ya ɗauke mu da kenan wallahi azim wannan abin da zan faɗa Allah ya san gaskiya nake bacci ya ɗauke ni cikin dare haka sai abu kaman mafarki abu kaman gaske sai ga wani tsoho tukuwa ya zo ziyara tsoho ne tukub wai ya zo ziyara tashe ni kai yaro na zo ziyara sai sai da na ce baba sai da ta yi bacci ta kulle kofa amma dai mafarki ne sai da ta yi bacci ta ce a kai dole zan ga sai da yanzu ce a wallahi yanzu dare ya sai da ta yi bacci ba kusa ba haganta ba yanzu ina so na ce kwata kwata ba ba haga sai da ba yanzu amma mutan garin nan sun ce da safe za su zo su yi sallama ita kai ma ka biyo su mana to shi kenan sai ya fita dan fita da ya kawai sai ga tsoho ya dawo da runduna ta cika gida ga baki daya ko ina ko ina an cika gida kowa ya damki inda yake so a jikina ni na hana shehin ya yi ziyara kowa ya damki inda yake so a jikina kakam Allah ya kiyaye ba wanda ya danki harshe na na kama ayatul kursiyu da shi ikon Allah sai duk suka watsi wallahi alazim gabaki da ido na ya farka na tashi nace to haka aka na tashi na je ne alwala na zo na yi ta yan nabulfuloli na dai da yan jaye-jayen abin da na iya dai habbaci ya kwashe ni sai da sabi kafin waɗannan mutane su zo ana karyawa na ce sai daji an yi wani abu kin ji kin ji abin da aka yi sai ce to ke da aljanu ne da yadda mutan garin suka zo duka tsofaffi ne sun fi arba'in tsofaffi ne tukub nijar suna nan da tsofaffin su tukub tukub ko dan suna cikin sahara ba hayaki da abu Allahu alam amma dai in ka shiga za a ga tsofaffin da kalla ne a ga irin wayannan tsofaffi masu wayannan shekaru a irin kasashe irin namu wannan galibi wayan sun mutu wayan su duk suna daki cuta ta abu har sai yara irin tsoho mai ko ne duk nan ka za ga irin wayannan tsofaffi tsoho tukko jikinsa hatta girarsa ma fara ce kuma ya gaya ma shekaru ɗari za ka je na faɗa ko wani abu amma yana harkokinsa da komai da noma ma da da komai to sai da ce musu ku jama'a yaro na jiya ya gaya min wata magana sai da ni ya gaya miki kunji kunji daga ce ai dama wannan gida sai da zai shigo wannan gida dama aljanu sun hana bai shiga sai da muka ce to tun daga dan shehu ta zo a sauke ta a wajen ita za ta yi mana maganin sai da ta amma dai ba ku da kirki amma dai ba ku da kirki ta ce sai da ke yan shehu ibrahim ce mai aljani ya yi sai miki ba ga shi yaran ki ma ba ke ba ya mana maganin to ku ga imanin mutane da 'ya'yan shehu wannan ya nuna imaninsu kuma sakaramin ɗaukansu da daraja da girma dukkan almajiran shehu suka yi ba to alhamdulillah to shi kenan sai shehu suka ce shi kenan kuma sai zancen karama ta suka ce sai da babanki ya kwana a nan garin an sauke shi gidan waye kuma tsofi duk suka yi ta wajen mutane arba'in su ce suna nan suna je kuruciyarsu aka yi amma dai da su suka faɗi shehunan su tsofaffi wa'ancan wanda suka sauke shi suka ce shi da gari ya waye aka zo za a sallami shehu dukkansu sun haɗa baki ta wajen shehu sun zo sun ce da shehu radiyallahu anhu garinmu tasawa dinnan duk ruwan zartsi ne da mu kanwa ta yi yawa a rijiyarmu shehu muna so kai mana addu'a garinmu ya samu ruwa mai kyau sai shehu radiyallahu anhu ya ce na ba ku irin ruwan da nake sha a ɗai ban ya sai shine abin da yake faɗa shehi ya ce na ya kai addu'a ya zamo ruwan daɗi kamar tamkar irin na garinka ya barhama ya zama ruwan daɗi irin na garinka garin shehu radiyallahu anhu da yake so madina madina a cikin kaulaha take tsibiri ne na teku ruwan gishiri ne ba ka iya sha gwamnati ta gyara shi ma ta yi abu amma in ka mutsi ruwan famfo ya kake ji ruwan gishiri ne laraba dole sai sun zuba madara sannan suke iya sha amma kuma za a ga mutane da jakai suna sai da ruwa za a ga mutane akan jakai keken doki dina amma na jaki ne an sa duron duron na ruwa ana siya bokiti ko nawa ne ana cika ranjina da shi shi kuma na daɗi ne to wannan tun daga ɗeban ya sai suke zuwa da shi amma garin da aka haifi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an ɗeban ya sai ne ruwansu na daɗi ne ruwansu na daɗi ne haka ake kawowa kaula ana siyarwa to waɗannan mutane su dai sun nemi wannan abu mun ji shi daga bakin waɗanda aka yi abin a gabansu su dai sun nemi shehu ruwanmu akwai kanwa amma muna so kai mana addu'a Allah ya canja mana wannan kanwa zamanin shehu da ma har duniya ya tashi kowa ya san shehu magajin manzon Allah ne duk abin da ake gaya manzon Allah imana rijiyar mu kaza ko muna son kaza ko imana kaza ba wani ɗarɗar haka ake gaya wa shehu an san zai yi magajin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye shi a babban ofis ofishin ihsani a babban ofis duk sai ya biyo ta ofisoshin ma duk gaba daya amma ofishinsa babban ofis ne ofishin cewa ta ki a nan ba zancen sai an yi kaza kaza ka cewa ya ce na ba ku irin ruwan da nake sha a ɗai ban ya sai ni ba a tashi ba ba a tashi ma a wajen ba sai dukkan gari ya san ruwan daɗi faɗa barhama wannan dai haka ba a tashi a wajen ba rijiyoyin tasa har gobe ga rijiyoyin na mutum ya je garin har gobe ruwan daɗi suke sha to shahudi sikin ya yi shiru da karama ɗaya abu biyu suka faɗa yanzu da ya kawo na na rijiya to sun ce da shehu haka mu manoman wake ne muna noman wake amma waken mu baya yin kyau mu muna shehu radiyallahu anhu yace shi ma Allah ya sa ma albarka sun ce hatta America an san waken tasawa hatta America sun suna aikowa a yi musu a sai musu waken wannan gari saboda kyan wakensu albar karama shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu ni dai ba mawaki ba ne amma na na ƙara waƙo baitoci hudu a wannan ƙarƙashin dan Allah ya da da ransa da na tsare da na gaya masa kuma shehu mudi ka rage fa batu guda sun ce da waken namu ya barhama sai gashi harfa amerika an san da shi wake na tasawa faɗar barhama manyan mutane na garin fa sun kai arba'in wasu sun halarci zaman du'ar barhama wannan fa baituka na isma'ilu ne ƙaramin masoyan shehu na barhama kan ku kama ni ban iya waka ba to mun gode wa Allah don haka duk abubuwan da ya faɗa cikin wannan littafi nasa ingatattu ne sahihai ne gashi mun ruski wannan sai ragewa mada aka shi kenan wayannan da cije suka sallamu sai da suka ba da hadiyoyin su daga nan muka taho sai gidan ranji sai maradi sai tafiya ta kare kuma a maradi sannan aka shigo Nigeria to da yawa karamomin sa ba su kidayuwa dauya a bayyana ayyukan barhama karamin shehu za su kirgu ba shehu rabiyal shi yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahab shehu yana cewa sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba wanda bai ga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka duniya da ta zama almajiran nan nasa fiye da miliyan talatin a zamaninsa yadda jaridodi suka faɗa ƙalla ne waɗanda ba su ga karamomin shehu ba radiyallahu ta'ala anhu kalla ne kasashen da ba su ga karamin shehu ba kowane irin abinsu wannan kaɗan a cikinsu ne na faɗa muku hanya ta bayyana zahiri barhama amma idan muka duba hanyar baɗini ilimin hakika na wajen barhama shi ne halifar sheku na tijjani an san halifancinsa shi barhama mun gode Allah rabbu wanda ya ba mu shi mun samu alkhairi zuwan barhama mun san sanin Allah a wannan lokaci mun gane komai na mugun barhama a yayin da namiji ko wannan kaɗan a cikinsu ne na faɗa muku wa'annan ‘yan abu ‘yan kalamomi da ba su kai shida ba ko abu kaɗan ne na gaya muku hanya ta bayyana zahiri ba wai duk na gaya muku zahirinsa ne fa duk maganganun zahiri na gaggayo muku ya ba da ruwan rijiya ya yi kaza kaza ya ba da fetur ya wannan da zahiri ne na gaya muku amma idan muka duba hanyar baɗini ilimin hakika na wajen barhama ba wani wanda ya da'awarsa ko makaryaci ilimin hakika na wajen barhama to kuma ma'ana baitin can gaba ya nuna to kuma ya ba mu shi ya ce ilimin hakika na wajen barhama shine dama ma'ana sahibul faizati shine ma'ana faila din haka hi ya zo ba wuya da ɗariƙan ma sai mutum ya yi wajen shekara arba'in sannan zai karɓe ta da sharuɗɗuka duk an kundine shi ma kamar ma kan mutum ya shiga ɗariƙa da Allah ya ji tana da ranta wata ya ce ga mahaifin mu da ta an ce mun karɓi ɗariƙa ce ɗariƙa shehu tijjanin ina mun kira ba ce lafiya kalau ita ma tana yi ɗariƙa shehu tijjanin da ko tsuntuwa ba a yi kamar Allahu akbar kamar mun zauna da mai tsuntuwa ne ba a kaza to tarbiyya ku dama sai mutum ya wajen shekara tamanin sannan za a ɗan laƙana ma abubuwa yana fata yin ma ya ƙarasa lahira ba ba wani abu don haka zamanin manyan ma duk gabaki ɗaya yan wa'anda suka fata yin yan kaɗan ne to shehu ya zo ya buɗe shi kowa da kowa haila kawai sonami na sanin Allah ya taho an gare in malami ya tsaya da girman kai sai a wargaje shi ya mutu cikin ruwa jahili ya je ya sani ta abu Malam Isa mai amfani yana nan ai su ne babban masana Allah na Hausa a gaban shehu amma ko me bai iya da larabci ba haka zai zo ya ta kwaba wa shehu an ta himarun wa kaza shehu ya ta dariya kuma wani ya ce zan yi mata shehu ya ce wa ya saka ba ni da shi haka za su fahimci junan shehu malam Isa mai amfani ya yi sallah a masallaci tare da shehu radiyallahu anhu ya yi ta jan carbinsa kaza kaza har rana ta fito ya yi sallolin raka'a sai ya dawo an kwana ana ruwa ya zo ya sami yan da yake ciki ta rushe ha an zauna karatu shehu ya fito ka ya zuwa da gudu ya zo ya faɗi gaban shehu ya ce abdullahi dan abdullahi dan haka yake kiran shehu abdullahi dan abdullahi shehu ya ce malam isa malam malam ke jana salbaitu جلس البيت شيخ اي با كبراء رضي الله عنه مالك لغوي aka kwashe da shawarci ne me kuke wa dariya ai ko si ba wai ya zo in bai ce jalasal baitu ba sai na kama shi dakin zama ya ko ba ko ba zama ya ba to aka wayannan don shine ana zikirin juma'a Allahu akbar ka shehu a zaune yana rangaji da lanna mota wa lanna haya an dandake ai sai wani kuma ya kama jaza mala isa ya taso kai ba shi duka mutumin banza ina za ka ba abin ganin a zaune za ka tafi hayaki ka san wa'annan sun sha Allahu akbar Allah ya ba mu albarka. Dattijan mu tsofaffi suna cewa malam isa mai amfani. In ya zo waje in ya zo waje ya ce ku girma ma shawo mai gora ya ce isa da sannu yana zuwa. Ilimin hakika na wajen barhama. Mushriya ce in kana so ka san waye Shehu Ibrahim a ilimin zahiri ka duba Raf'ul Malawi. in kana so ka san waye shehu ibrahim a ilimin batini ka duba sirrin akbari to in duk baka da raf'ul malami baka da sirrin akbari to in kana da kashiful ilbas to kana da su duka duk wanda ya duba kashiful ilbas zai ga waye shehu a ilimin zahirin waye shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a ilimin batini duk gabaki daya to ilimin hakika kamar yadda ya faɗa na wajen barhama radiyallahu ta'ala anhu domin ya sai dai Muhammad wanda ya haɗa mana tafsiri ya kama ganganu da yawa ice sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dangana sirrinsa ga kalifan nan kalifansa Shehu Tijani Abul Abbas ya ba shi muhimman ɗariƙa duk sirrin da ake nema cikin ɗariƙa ma'anar ɗariƙa hanya ma'anar ta gada Shehu Tijani ya zo ya kafa gada concrete wanda 'yan faila za su hau kai don faila tana nan za ta sauka hakika tana nan za ta sauka ihsani yana nan zai sauka imani gada ce tsakanin musulunci da ihsani daga ake cewa ɗariƙa ma'ana hanya ce kawai da za ta kai ka zuwa ihsani to ihsanin kuma me shi yana nan yana nan to aka dangana shi wa tijani radiyallahu anhu wannan babban aiki radiyallahu anhu ya zo ya gina wannan mukami na biyu na mukaman addini shine imani dan ya shimfiɗa wa mutane hanya miƙaƙiya ga mukami na uku wanda aka ajiye wa kalifan duka kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalifan Shehu Jami radiyallahu anhu wanda shine Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda shine sahibul faiza wanda zai zo karshe sai ya zama aikin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya game wannan ihsani ga kowa da kowa kowane musulmi ya zo wanda ya hau wannan hanya miƙaƙƙiya din nan ta imani Shehu radiyallahu anhu zai jefa shi cikin ihsani din nan to ko ma musulmin ne ya imani din ma dan shehu ya jefa inda ma ba su hau ma hanyar ɗariƙan ba ma kwata kwata daga islaman ma kawai shehun ya yi musu tajdidi ya musu komai suka shiga ihsani kai shehu ya jefa inda ma ba su shigo ma musuluncin ba amma shehu ya musulantar da su ta ihsani maguzawan Ghana shugabanninmu ka ku ji an ce maguza a yi musu kallon yanzu su ne ƙarshen musuluncin ma duk gaba ki mutum da turi kwata da yari a kunne da waye in ya baka Allah ya ka gudu kai ka nema kallon jaki shi ya nema kallon karan da zai cinye shugabanni kaddabba fihim kamaratul wilaya jiya ihsani inji shehu ibrahim ta buga a cikin su watilikal ajamu kad tafawwaqat kai mutane yaran su ma ba ka ji bare da a ce su yi ma larabci ko yanzu za su koyi larabcin ma ba zai iya fita ba daga amma sun tsere cikin Allah gaba kin kai wasa kujerar su tafi kusa da Allah ma da ta ka gama wa'in wa'in din naka to radiyallahu ta'ala an shine daurin ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa kai an ta abu Allah ka annaka sarahu hakika mutum ba zai ga Allah tabaraka wata'ala cikin ibadarsa ba sai ya zama ya san ba komai sai Allah a cikin ba komai dina har da shi ma ne ganin babu shi sai rabbul izzati to wannan shari'a ta cika kenan gaba ki daya addini ya cika kenan shari'a dariqa haqiqa musulunci imani ihsani dan haka shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa jam'u shari'atu ma'a tariqa ila al-haqiqati ural wasiqa ka hada shari'a ka hada ta da tariqa ta kai ka zuwa haqiqa kai ka samu igiya mai kwari hmm urwatul wusqa din nan to tare da cewa dukkan wayannan kalifofi kalifan Allah ne a musuluncin da imanin da ihsanin amma kowanne Allah ya keɓanta ma aikinsa kowane Allah yake bantar ma aikinsa al-yawma akmaltu lakum dinakum sai da islam ya cika duk gaba daya manzo Allah ya rufe annabta ya rufe manzantaka sannan ya bude wa littaka man kuntu maulahu fa aliyu maulahu to daurin imani kuma ya buɗa da suluki in ka dubi din rayuwar sayyidina ali da rayuwar sahabbai suluki ne da abubuwa suluki suluki har aka zo kusan kofar ma'arifa da zuwan shehu tijani abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu daga nan kuma ihsani ya bude to kowanne kalifan Allah ne a dukkan shauran abubuwa amma kuma kowanne an dangana masa nasa aikin sai ta zamanto sifan Allah tabaraka wa ta'ala tana da halifan hazaranta sunayen Allah tabaraka wa ta'ala yana da kalifan hadaransa zatin Allah wadda ta tattare sunayen ta tare sufofin tana da kalifan halaranta wanda ya dace da ita shi ne wanda aka bashi kalifancin ahmadiyya aka bashi kalifancin muhammadiyya ubangijinmu da ɗaya ne kuma bawan ma ɗaya ne duk gabaki ɗaya sarki ya tabbata ga wanda ya ɓoye abubuwa don darajoji su bayyana ya ɓoye abubuwa na yaye ma rufi in ka gane ban zaci ko ka gane ba na yaye ma rufi in ka gane ban zaci ko ka gane ba wannan shine sirrin kasancewa shehu ibrahim radiyallahu anhu ya wahalantar da wanda Allah ya haramta wa saninsa ya wahalar da su bare masu muna bara ma wanda ya fito ma ya zagin ya ce kafiri ne kaza kaza ya huta an huta da shi munafiki dai shine kullum muzazzabi a cikin wahala shi dai bai yadda ba shi kuma na tsoro ya faɗi kaza kaza kaza amma ya je a rike hannunsa yanzu sai Allah ya yi komai to wannan shi wa hadha huwa sirru fi kauni shaykh ibrahim radiyallahu ata'abal maharumina dan haka shaykh ya wahalar da wanda Allah ya haramtawa saninsa wa arah al mahzuzina ya hutar da masu rabo danci amma ba wai abin ba amma kana tafiya a kan ƙasa ibadun rahman lazi ne shuna alal ardi haunan kana taka ƙasa taku ɗaiɗai in kin san abin da nake ɗauke da shi bismillah amma ba ki sani ba bari dai a taka ki taku ɗaiɗai haka lahiran ma za a zo a yi mata mururul kiram shige ta a da abu Allah ya samu da masu rabo kenan yanci ka zage su ka yawa shi wanda ya san wannan zai tsaya fada kai faɗa da me kai faɗa da mutumin da mai ma san me kike ciki ba kai ba kana nan kana kana ta cin kaji kana ta cin misali shi ko yana ta yana ta fama da gero sai ya barza eh kaza kaza kaza kaza yana ta ƙarya ne kaza ka shi ko ko geron ma bai samu yana ci ba kai faɗa da me ai sai dai ka yagi karfatan kaji ka ce alhamdulillah sai dai alhamdulillah da ai da kake ganin yan failan ga shi sai dai su cika shi sai alhamdulillah sai aure kullum ka ji an yi aure ko kai Allah Allah ya dauke talauci jama'a duk samari a yi aure duk da baki ɗaya faila ta zo a yi ta abubuwa alhamdulillah kenan sai aljanna za a san san zaman faila wa akiru da awaihumu an alhamdulillahi rabbil alamin sai dai gashi na to yayin da wannan ya zamanto tafiya ta yi abu to shehu radiyallahu anhu wai a dan wannan dan abu kaɗan kamar yadda shi shehu mudi speaking yake gaya mana yake cewa amma wannan kaɗan a cikinsa ne na faɗa muku hanya ta bayyana zahiri barhama amma idan muka duba hanyar baɗini ilimin hakika na wajen barhama dama shi ne shi ne halifan shekuna tijjani duk an san halifancinsa shi barhama shehu radiyallahu anhu shine halifan shehu tijjani kamar yadda muka faɗa mai ihsani shehu tijjani abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu shine cikamakon waliyai khatimul auliyai shehu tijjani shine cikamakon waliyai shehu ibrahim radiyallahu anhu shi ne ma'abocin faila shehu tijjani ba shi da wani tsani tsakaninsa da shehu tijjani zahiri dai shehu ya yi ladabi kamar yadda duk yan ɗariƙa suke ladabi ya riƙe babansa da dukkan wa'anda suka ƙaddamar da shi sanadul hafizi da sanadul fuci radiyallahu ta'ala anhu amma baban shehu ya gaya wa shehu muhammadu tashiti tun shehu bai kai shekara ishirin ba shehu ya gaya masa in na rasu baban shehu ya gaya masa in na rasu ka dawo ka kaddamar da ɗana ibrahim amma fa ka sani ɗana Ibrahim bai buƙatar muƙaddamancin kowa tun kan faila ta sauka da wajen shekara goma baban shehu Abdullahi radiyallahu anhu ya gaya wa Sayyidi Muhammadu Tashiti cewa shehu bai buƙatar muƙaddamancin kowa kowannan ku haddashi shi ma kowa ne duk ga baki da radiyallahu ta'ala anhu to har kuma da aka ga girman suka yi ruja cewa ya sallama duk da wannan abu da Allah ya bashi bai tsaya girma shehu ya girmama shi shehu radiyallahu anhu ya ce ya shiga sassalar suka yi ruja kai ma ba ni mukaddamancin ka na shiga sassalar ka suka yi ruja ya mai idilaki wanda suka yi rujan ne yake cewa ya ji shehu tijani yana cewa shehu ibrahim ya samu abu a sarari ko a bacci waliyai ba su yi mafarkin wannan ba ko a mafarki a bacci wale ba su mafarkin wannan ba to ai ya san wannan dai kai an girmama shi ne amma ina shi ina zancen wani cewa abu to ba tsani tsakanin shehu ibrahim da shehu tijjani abul abbasi sai dai in muka shiga cikin mahajubai yan zahiri ma yan zahiri ne tsaninsa suka yi ruja suka yi ruja tsaninsa muhammadu ahmadu abdalawi ahmadu abdalawi tsaninsa ali tamasini radiyallahu ta'ala anhu ali tamasini kuma mai ɗariƙa sai shehu tijani abul abbasi to ba kowa tsakanin shehu tijani da shehu ibrahim shehu tijani abul abbasi shine cikamakon waliyai kafafuwansa gaba ɗaya ta take wuyan waliyan gaba ɗaya ba wani da isa ya motsa ma bare ma har ya ya mukaminsa shehu radiyallahu anhu ya ce ni ne mun jiriya wani irin kifi mai elective din nan ni ne mun jiriya duk wanda ya taso wa mukami na sandarar da shi ake shokinsa ake radiyallahu ta'ala an to wannan shehu tijani kenan diga digansa suna kan dukkan wuyan waliye in har a tashi kiyama shehu ibrahim radiyallahu anhu magajinsa ne cikin dukkan wannan mukami mai faila ne tun ran da shehu tijani abul abbas ya zama shehu tijani abul abbas katimul auliya'i sahibul faida ce zama sahibul faida tare da shi radiyallahu ta'ala anhu tun ran da aka naɗa sahibul faizati radiyallahu ta'ala anhu a gaibu waliyai suka san munjirya ne wannan ba wani ma wanda ya taso makamin za a sandarar da shi yanzu bare yanzu da sahibul faizati ya ba tun sannan waliyan karshen fadari ma sai to mun dan gano shi shugaba jilani radiyallahu ta'ala karshen fatayin zai yace kai na gano shi walillahi kalfal ismi wal wasf mazharu wa anhu uyunul alamin al hawaj Allah yana da wata mabayyana bayan sifa da ismi amma duk idan halitta ta yi bacci ta gane wannan to ni ma dai kanshi na ji radiyallahu ta'ala ka san wannan ya abu Muhyiddin bin al-Arabi radiyallahu ta'ala yace abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulunci akwai jama'a a yamma da za ta zauna kan gaskiya bai dame ta ba wanda ya ce tana kan daidai ko wanda ya ce ba ta kan daidai duk da dame ta har kiyama ta shi ice sabida a nan hatumu mai hwaɓarami da katumu mai kaulasan zai bayyana za su bayyana saboda waɗannan mazaje biyu a afirka allah ya sa su to don haka imani har a tashi kiyama da waɗannan allah ya rike imani don haka allah ya tashi to yanzu ka duba in ba sai labba ka gaya min inda imani yake mutum ya gama kazar-kazar ɗinsa ya gama kumfan bakin ya gama kyale-kyalen ya gama waye wallahi ya ta cika shi in ya shiga ɗaki sai ya yi kuka sai dai kuma da ike Allah ya halakar mutum ba zai iya fitowa ya jefar da girman kai ya bi na Allah ba Allah ya kiyaye mu Allah ka bar mu kan wannan faila amma mun ka kawo inda muhajjini bil arabi ya faɗa shehu ibrahim magajinsa ne cikin dukkan wannan shi ne khalifa a sake mutulaki ba za a samu wani wali ba bayan shehu tijjani abul abbas mafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko tare da shi a darajarsa zuwa tashin kiyama sai shehu radiyallahu anhu dan haka suka yi ruji yace a rashe ka tijani ya khatiman naga shehu tijani zobe ne kuma cikamako ne wa antal ladzi kasirta fil khatamil fassa kai ne wannan adan zobe din radiyallahu ta'ala anhu to mun gode Allah to ashe idan mutum ya gane wannan to ya san cewa shehu Ibrahim radiyallahu khalifan shehu Tijani ba abu ne mai wasa ba khalifan shehu Tijani kuma wa sahibul faidati ne ba wai khalifa ne irin shauran khalifofi ba da Allah ya musu abu akwai magana da ake faɗa kamar magana kirki ce amma wannan magana maimakon ta sa mutum ya ma'arifa daɗa jefa shi daji za ta idan Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka gode sai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wale ya ba mu shehu tijani radiyallahu anhu da Allah ya ba mu shehu tijani muka gode sai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kalifofi ya ba mu shehu Ibrahim eh? to nan da ake shiru kaman zuciya tana nuna wanda ya ji wannan to to shi ba za a gode ba ai shi ma ya dace a gode a samu wani eh? to gaskiya ne khalifa ne amma shehu ibrahim radiyallahu sahibul faidati ta nan ake cin karsa ta in ba ta sahibul faidati daga nan zaka fara ta sahibul faidati amma duk abin da aka faɗa in ka ce khalifa daga cikin khalifofi to ko bara'una nan za a ce kaman wane kaman wane kaman amma ce sahibul faidati wa isa ya da'awa in ka ce malami ne daga cikin malamai za a ce suwana suwana suwana ma in ka ce babban ɗariƙa ne ai a zamaninsa to ma'ana zamaninsa ya ƙare yanzu wani zamani zai zo dama akwai yan uwa ma din duk sun shiga wannan shirme zamanin shehu ya kare wani zamani sahibul faidati ne ka faɗi lokacin da zamanin sahibul faidati zai kare wani sahibul faidatin ya zo akwai wannan to sanan ake fitowa to da nan an fito to shikenan sai ka ga mai imani ya ƙara imani minkiri kuma an buge bakinsa ya yi shiru to shehu radiyallahu anhu kalifan shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ma'ana sahibul faidati ne sai di muhammad yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya tajalli a gare shi da dukkanin ubangidantakarsa manzo Allah ya sifanci da dukkan sufofin Allah tabaraka wata don haka ya zama cikamakon annabawa dukka sai dai sifa guda ɗaya uluhiyya ubangidantaka na Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji bane sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne amma kuma duk waɗansu sufofi na Allah ya subanci da shi da haka ya zama helkwatar sufofi din yayin da ya subanci da wannan sufofi na Allah tabaraka wa ta'ala ya zama wazirinsa sai muka san ba makawa wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da waziri kuma wannan wazirin ya ya zamo shine abun faɗa da cewa cikamakon walittaka tunda wannan irin mukami na annabta ya zama yana da ciko cikamako to annabta walittaka ma tana da ciko abin mamaki hakimu turmuzi tun shekara dubu da wani abu ya yi maganar hatimul auliya ba mu yan dariƙa ne na shehu tijani ko abu aka so mu faɗa ba amma ba mu ga wani mutum ɗaya ya yi da'awar wannan mukami ba ko ya yi magana a cikinsa sai shehu tijani abul abbasi saboda shaidodi da irin ilimin da ya zuba da irin abubuwan da suka faru da irin mazajen jikinsa da abubuwansa aka tabbatar macewa shi ne manzalla sallallahu alaihi wasallama ya yi masa majadi da dukkan annabtansa ya sufanci da dukkan sufofin annabtan manzalla sallallahu alaihi wasallam sufofin manzon Allah sai dai annabta shehu jani ba annabi bane radiyallahu ta'ala anhu manzalla sallallahu alaihi wasallama shi dai annabi shehu jani wali ne shehu ya ya yi nuni shehu tijjani radiyallahu anhu zuwa wannan mukami shehu tijjani yake cewa duk abin da ya kwanan yau daga halaran Allah halar ruhin manzon Allah ne kaɗai take ya ɗaukan wannan abu ruhin manzon Allah ne take ɗaukan wannan abu duk madadin da ya kwanan yau daga halaran Allah duk abin da ya kwaran yau ya ambalo kuma daga ruhin manzon Allah ta talaka ruhi raina ce kaɗai ta isa ta ɗauke shi shehu tijjani ita ce wasu tsakanin duk halitta da hakika muhammadiyya radiyallahu ta'ala an shehu jani ya ce ruhi wa ruhu raina da ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan mukamai katimul anbiya da katimul auliya ka hatai kaman wa'annan yatsu ne guda biyu wa ashara bi ila asbu ay yanun zuwa yatsun sa guda biyu fa ruhu sallallahu alaihi wasallama ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama katimul anbiya din nan tumiddul anbiya wal mursalina ita take wa annabawa da ma'aika madadi manzo Allah ne yake wa annaba duka madadi wa ruhi raina kuma katimul auliya din nan tumiddul aqdab wal arifin ita take wa kudubai da arifai madadi duk gabaki daya shawaran gayyan na ayya irin mu da lalatattun da waye da duk kaunu ita kuma fa sahibul faidati alamu tashtiti shi kuma alamu tashtiti haka yawa gwara ma ka zubar da na kowane ka dawo alamun tashi saboda da an tarkato wa'yancan da alamun tashi ta an ba su da haka wannan zamani sai ga kafirin ma batulan ne zai yi wani abu ma da wa'yansu daga cikin iyayen annaba ma ba so da irin wannan mu'ujiza ba ba zo da irin wannan mu'jiza ba yanzu annabi isa tsuntsu yake kwabawa yayi ya ce tashi tsuntsun ya ya tashi malamai sun ce in ya shi in ya shige inda ake ganin sa sai ya faɗi sai tsuntsun ya faɗi yanzu ga al'umma annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ma jirgin sama yake gashi nan yana faduwa shi ma ya dadewa yake yana da rai wannan tsuntsun ma na kafirin zamanin manzo Allah sallallahu mutane ma yake dauka da komai duk da baki daya ya kai su to wannan alamun tashtiti kenan Shehu Janib kuma dai Shehu Janib Abdul Abbas radiyallahu anhu shi kuma shi ya sanya mana wannan mutumin mutumin mu shi ya sanya mana wannan mutum shehu tijjani ya ce mana ba wanda zai samu wani abu daga wajena sai ta wasu da sai di alil harazimi harazimiyan kenan shehu tijjani yake cewa ban halifan tan muku da kowa ba sai shi kuma shehu tijjani ya bashi wannan abun ba roƙaye ba duk mai roƙo ko mai wuridi ya bari ba da wuridi ko da abu aka samu wannan mukami ba a'a ba an ga dama ne aka ba mai mukami mukami ko ya so ko kar ya so haka aka ya yi tafiyar gini kwana ya ce ni ban san wannan tafiya da aka rinjaye ni sai na yi ta ba ai duk wani abu da zan ƙara ilimi a cikin tafiyar na yi wannan tun ina son manje ku sai ba na ƙara komai ba wani ya ce bawan Allah ne ya yi dan jami'a ne ya yi littafi mai kyau akan sayarul kalbi da yanda shehu ya gina waƙar da kaza kaza to da ya zo tarihin shehu kuma to shi bai san shehu ba ya ce to shehu dai ga shi dai inda aka haife da kaza kaza amma tafiyarsa ta hajji ta farko da za mu zo to ita ta sa wayewa kuma ya fice ya ga duniyar laraba da kamaroko to sai ya waye to ya yi kyau amma wannan bai san shehu ba radiyallahu ta'ala anhu wannan baitin na kwana kiriya ya mai da shi radiyallahu ta'ala anhu to wannan abu ne da sai mai hankali shehu jan radiyallahu anhu ya ce mutum ne zai bayyana a cikin wannan jama'a tawa ba a san shi duniya ba za a san shi a lahira ba shehu mushiru radiyallahu anhu ya faɗa a cikin qanabil ya dauya ma'ana ba a san hakikarsa ma hakikarsa ake nufi ma'ana ba a san hakikarsa ba a duniya ko a lahira domin shi waje ne na gigicewa Allahumma zidni fikal haira Allah ka ƙara min dumaucewa da gigicewa a cikinka to ga wajen dumaucewar da gigicewar nan a shamsun badaddin laili ɗali uha sa'adu ba ma ka ana sha'anin shamsu ne shekani ya gigice ita wai rana ce ta bullo da daddare ne kuma ta bullo a burjinta na sa'adu wa ma kana sha'anin shamsu billahi ai ita rana ba sha'aninta ne ta fito da daddare ba da rana take fitowa ya aka yi ne kuma abu ya canja yau ga rana ta fito da daddare da sai a jikin larabawa shekaru ya gigice da sai a jikin larabawa rana take fitowa amma yau ga rana ta fito da daddare ya kuma ya zai kuma da kai wajen larabawa ai malam taho tafi gana ka shaho ko dawo cikin mu nan ansaru cikin nigeria ka zo ka sha ai nan dai afirkan nan dai cikin bakaken nan dai da ko bakin su bai fita nan za ka zo ka sha rana ka ganta da daddare to to wannan mahallin hairati ne ko wa ma'ana zalika ma'ana wannan ji shehu mushiri tafiya a cikin sunayen Allah tafiya ɗaya ce duk suna cikin helkwatar sunaye haka tafiya a cikin sufofin Allah tafiya ɗaya ce duk sufofin nan suna cikin helkwatar sufofi shi kwa khalifa din nan wajen gigicewa ne domin in ka taho masa ta helkwatar sunaye ko ka zo masa ta helkwatar sufofi ka taho wajen zatin Allah tabaraka wa ta'ala ta inda ta helkwatar sunaye ko ta helkwatar sufofi amma baka taho masa ta helkwatar zatinsa ba ita wannan ba su da helkwata wa amma huwa amma shi fala yu'rafu fi ba za a san shi ba min haisu huwa ta shi kowa dai da kalifan shehu tijjani ne radiyallahu anhu masoyin manzon Allah sallallahu alaihi masoyin shugaba shehu radiyallahu ta'ala anhu gaskiya ne to haka tafiya ce ta helkwatar sifofi ko tafiya ce ta helkwatar abubuwa amma wani shugaba shehu jibrima radiyallahu anhu idan wannan magana ta inganta dagirawa sun dame shi akan binsa da faila yaya kai da kake da mukami iri kaza iri kaza dama yana cewa yadda kano suka ɗauke ni na fi haka yadda dagira suka ɗauke ni kuma ban kai haka ba radiyallahu anhu to yake ce musu wallahi da na ga shehu da salibi a wuyansa da kuros a wuyansa da na san na gane shi da shine wallahi da zan bi shi bare ma na gode wa Allah duk babu wannan shehu ba a boye yake ba radiyallahu kaga wannan ya iya biyo wa shehu ta headquarters sa ba sai ta headquarters kaza kaza kaza kaza ba ko to Allah ya kara mana imani dai in Allah dan Allah ya sa mu kai wani zama kuma ya cila a kare littafin dan ya zo wajen abu mun tsaya dai akan cewa shine halifan shehu na tijjani duk an san halifancinsa shi barhama kuma an sallama masa yanzu za mun gode Allah rabbu wanda ya bamu shi mun samu alkhairi zuwan barhama mun ta godiyan Allah mun gode Allah da ya bamu shi wa aya ko ni mai waka wannan ko ina shehi mai godiya godiya baya baya ba adadi subhana rabbika rabbil